أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا شاشدا قوة رمضان هجرا منظى الله صلى الله عليه وسلم شكرة دبو ليلة دريه الأولى 36 wanda ya dace da uku ga watan bakwai miladiya aihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu a cikin wannan sura suratul baƙara a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da uku a shahi na arba'in da biyu wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى تلك الرسل waɗancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashi anan da Allah subhanahu wata'ala ce waɗancan manzanni alhali kuma ba a bada labarin annabawa da dama ba a cikin suratul baqara ko ba haka ba kissa annabi Musa ce ta zo shikenan kawai ba wai wani tarihin annaba aka kawo sosai ba to kuma Allah ce tilkar rusulu waɗancan manzanni an gane wannan waɗansu malamai suka ce a nan za a kalli cewa suratul baqara ta sabka a madina kenan ayoyin da suka sabka a makka sun yi bayanin annabawa misali suratul a'raf ta sabka a makka kuma ta yi bayanin kissoshin annabawa suratul hud ta sabka a makka makiya ce ta yi bayanin annabawa ma'ana duk labarin annabawa da aka baka a cikin surori makiya ina fata an fahimce ni suratu taha makkiya ce ta sabka ta yi bayanin annabi musa suratul anbiya makkiya ce ta yi bayanin annabawa suratu sad makkiya ce ta yi bayani ta ba da tarihin annabawa daban-daban to don haka tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗancan manzanni da muka baka labarin su a can cikin waɗancan surori ina fata an fahimce ni domin in ka dubi suratul baqara ba ta ka labarin annabawa ba ko ba haka ba ko kuma a'a annabawan da aka yi bayanin ishara zuwa gare su wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikeen qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sai zama to ishara ce zo tunda an ce wan nabiyuna dukkan annabawa za su shiga a ciki an gane wannan da kyau waɗansu malamai kuma suna ganin tilka ishara ce lil ba'id amma saboda Allah ce tilka saboda darajar su wanda Allah subhanahu wataala ya ba su an gane wannan abu kenan idan abu yana kusa gare ka sai an kace maka wancan saboda tsananin wato daraja sai da ɗaukaka sai an gane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da ya bude suratul baqara sai ya ce zalikal kitabu la raiba fi wancan littafi alhali ko alqur'ani ba ne sai yake ba kai mai karatu yana kusa gare ka ko ba haka ba amma saboda daraja ta alqur'ani da daukaka ta sai an kace zalik wancan da kake gani kololuwa wanda ba a kai gare shi an gane wannan to tilkar rusul wadancan manzanni masu daraja an gane wannan faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashi wannan wato hikma da mashi'a ta Allah ta gabata cewa Allah yana fifita waɗansu halittun shi akan waɗansu haka Allah subhanahu wata'ala ya so an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya fifita Makka akan sauran wurare sannan kuma ya sanya Ka'aba a wannan wuri wanda shine daki wanda ke kowane daki daraja Allah ya danganta Ka'aba zuwa gare shi ko ba haka ba an gane ya ce falyabudu rabba hadal bait sannan baitullah ita ce ka'aba ko ba haka ba sannan kuma Allah ya fifita makka ya sanya ta zama to ummul qura ta fi kowane gari daraja an sanya mata suna uwar garuruwa ko kuma uwar birane ina fata an fahimce ni hikma ce ta Allah subhanahu wataala an gane wannan haka Allah subhanahu wataala ya fifita ɗan adam akan sauran halittu walaqad karramna bani adam wa khalaqnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kaga Allah ya girmama ɗan adam kuma ce ya fifita su akan da yawa daga cikin halittunsa kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala shi wannan zabi an gane wannan da kyau sannan haka Allah subhanahu wataala ya fifita sauran annabawa akan waɗansu dukkansu annabawa ne amma Allah shi ya fifita waɗansu akan waɗansu kinan wannan yana nuna muna cewa wato idan Allah ya fifita wani akan wani abin da ya kamata ka gode ma Allah ka dubi waɗanda Allah ya fifita akan ka ba dawowa za kai ka ce sai kaza sai kaza ba a'a fifikun na haka Allah yi an gane wannan wannan shi yasa mazaje suna gaban mata amma ba wai gaba ɗaya ba jinsi na maza yana gaban jinsin mata an gane wannan da kyau wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alu Allah min fadli inna Allah kana bi kulli shay'in alima sannan Allah ce wa li kullin ja'alna mawaliya mimma taraka al-walidani wal aqrabun wal ladina aqarat aymanukum fa'atuhum an nasibahum inna Allah kana ala kulli shay'in shahida ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i tatami bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne Allah sai su mutu shugabanni akan mata jinsin maza yana gaban jinsin mata amma ba shi ke nuna kowane namiji ya yi wata mace ba ba haka bane akwai matan da za a samu suna gaban maza ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala fifita sauran mata akan sauran maza domin Maryam mace ce amma tana da darajar da ba duk wani namiji yake da ita ba an gane wannan domin siddiqa ce ba kuma ko ne zaman to siddiq ba mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaga ba dun ba dun mutum ya samu irin wannan daraja ba an fahimci wannan da kyau sai ya zaman to Allah ne yake Allah ce shi ya fifita annabawa amma akwai hadisai da suke zuwa zaka ga an fifita wani annabi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fifita ni akan annabawa malamai suka ce wannan saboda tawazu'i ne sannan kuma kada a bude kofa ta fifitawa tsakanin annabawa jahilai su fara suka wannan annabi su fara suka wannan annabi shi yasa sai an ka liƙe wannan kofa amma hakika Allah subhanahu wataala ya fifita tsakanin annabawa daga cikin waɗanda Allah ya fifita akwai ulul azmi minar rusul bayan ulul azmi minar rusul guda biyar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban su an gane wannan Allah ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah subhanahu wataala ya magana da shi daga cikin su akwai annabi Musa alaihi salam Allah ya yi magana da shi cikin surori da dama in ka dibe kissa annabi Musa wadda ta zo cikin Taha da kuma kissa annabi Musa wadda ta zo cikin suratul Qasas da sauran da suratul Naml Allah zai wato ya kawo kissoshin magana da annabi Musa lokacin da annabi Musa ya yi tafiya Allah subhanahu wataala ya kira shi inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى هزوا قرشين قصة magana ce tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala. An gane wannan, kenan sai zama to Allah ya yi magana da shi babu shamaki. Malamai suka ce da Allah ce wa matil ka biya mirika ya Musa, menene aga hannunka ya kai annabi Musa a hannunka. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala ba ya janice abin da aga hannun annabi Musa ba, domin ana tambayar ka ne abin da ba a sani ba, amma Allah ya sa abin da aga hannun annabi Musa. Amma shi kuma annabi Musa saboda yana jin daɗin zance da Ubangiji, qala hiya asaya. sai ce sanda ta ce idan ya ce sanda ce ba ta isa ba sai da so saboda jin daɗin zance da ubangiji sai ce a tawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra bai son hira ta yanke tsakanin shi da ubangiji to falala ce ta Allah Allah yana da dan wanda yake so amma kuma naski shine ke tabbatar da Allah yayi magana da wannan Allah bai magana da wannan ba ba kamar yanzu ba mutum ya zo ya shige cikin daki sai ce yayi magana da Allah ko yayi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai kaza Allah ya ce mai kaza an gane wannan saboda yanzu ƴan kasuwanci masu son su kasuwanci suna da yawa sai mutum ya zo ya shiga cikin ɗaki kwana talatin sai zo ce ya yi magana da Allah Allah ya bashi sako kaza kaza kaza kaza wannan babban zalunci da duk wanda ya ce ya ga Allah ko ya yi magana da Allah Allah ya ce kaza Allah ya ce shi na daga cikin mutane da suka fi kowa zalunci ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله والله متنسي هتر منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله يا دوكaka su daraja darajoji masu yawa akwai wadanda Allah dauka su darajoji masu yawa malamai sun kace kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi darajoji masu yawa ya fifita shi akan dukkan kowane dan adam an gane wannan domin shine zababben zababbi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abin da bai ba sauran annabawa ba an tu dukkan annaba ana tura su zuwa ga mutanen su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura shi zuwa ga duniya gaba daya annabi nuh an tura shi zuwa ga mutanen shi annabi lut an tura shi zuwa ga mutane ne ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu haka yake zuwa an gane wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga duniya an ka aiko shi gaba daya fari da baki kowane ne kai talaka da mai kuɗi daga lokacin da an ka aiko shi har zuwa tashin duniya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi akan Allah ya fifita al'umma shi akan kowace al'umma an gane wannan sannan kuma an bashi littafin da ya fi kowane littafi daraja an bashi alqur'ani wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi alqur'ani ya kunshi ilimin littattafan farko duk ilimin da suka tarda ya kunshe shi kuma ya zo da abin da ba su zo da shi ba an gane wannan al'umma sai kuma ta fi kowace al'umma kaga daraja take nan kaga ba karamar sa'a bace a ce kai ka fi kowa kuma a ce ɗanka ya fi na kowa kuma a ce matarka ta fi kowa ko ba karam bane yana da wahala a samu wannan sai dai ya zama to kai in ma kai shugaban kasa ne ko kai mai ilimi ne ko kai mai wata daraja sai ka ce ɗanka bai samu wannan ba ko ba haka ba har mutane hausa suna cewa dan malam ya ki halin malam rago da kanka ne dan malam paske bai gari ma'aikin shi ba an gane wannan mai yiwa kai ka zama babban malami ɗanka ya zama to babban malami kuma matarka ba ta zama to malama don da wuya matan malami ta yi karatu ina fata an fahimce ni sai ta kwance ta wai ita tana ganin ga karatu nan cikin gida ba ta san ko in mijinta ya mutu ba shikenan karatun nan ya tafi an gane wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi fiyayyin mata Allah ya bashi fiyayyin sahabbai Allah ya bashi fiyayyen zamani Allah ya bashi fiyayyen risala Allah ya bashi fiyayyen al'umma kuma Allah subhanahu wataala ya bashi gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya gama mishi an gane wannan shi yasa in kana jin malaman tafsiri suna tafsiri akwai waɗansu zaka ji sun ce an ce an fifitar da bani isra'il alal alamin akan talikai to wannan malamai suna cewa alal alamin bikin nan ana nuhin banda al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake lafzul alamin yana nuhin dukkan talikai amma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani amu wanda ya ci karo da wancan domin Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafi alkhairi wanda aka fita daga cikin mutane an gane wannan wannan zai nuna cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba dalili na biyu kuma al'umma ta bani Isra'ila an yi ta musu umurni suna saba ma Allah amma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu sami'na wa ata'na su ko bani Isra'ila sun ce sami'na wa asaina kenan ko kaga wanda ya saba ma Allah bai zama mutuwa da wanda ya ma Allah subhanahu wataala da'a mun gane wannan da ke ko wa ataina isa ibn maryam al bayyinat Allah ce mun ba isa dan maryam an danganta shi zuwa ga mahaifiya sai saboda bai da uba an gane ni an halicce shi da uwa ba da uba ba dama halittar yan adam ta kasu gida hudu ne an gane wannan akwai waɗanda akwai waɗanda Allah ya halitta ba uwa akwai wanda Allah ya halitta ba uwa ba uba shine annabi adam alaihi salam bai da uwa don baka cewa ga uwar annabi adam ko mahaifiya dai ko sannan kuma baka cewa ga baban annabi adam kuka ce mahaifin shi ko uba ne haka ne sai kuma hawwa'u Allah ya halice ta daga annabi adam ya zama to kenan shine babanta amma kuma ba ta da mahaifiya domin daga cikin jikin shi ne aka ɗiba aka yi ta haka ne ko ba haka ba kaga ita tana da mahaifi in an nemo daga asli amma kuma ba ta da mi ba ta da mahaifiya to sannan kuma annabi isa alaihi salam shi kuma yana da uwa ko yana da mahaifiya amma kuma bai da uba an gane wannan sai sauran mutanen duniya da sun kai saura uwa da uba shi kenan khalas ba ki abin da ya saura kenan ko dai ya zamanto babu uwa babu uba ko ya zamanto akwai uwa akwai uba ko ya zamanto akwai uba babu uwa ko ya zamanto akwai uwa babu uba ba za a wuce wannan guda hudu ba an gane wannan don saboda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cika kudurar shi wa ataina isa ibn maryam albayyinati mun ba shi hujjoji bayyananni waɗanda suke nuna cewa mu ne muka aiko shi duk annabin Allah Allah zai ba shi hujja wanda za ta nuna cewa Allah subhanahu wataala aiko shi dan haka wanda ya ga dama yayi imani yayi imani wanda ya ga dama kafircewa ya kafirce bayan gaskiya ta bayyana gare shi Allah ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus shi annabi Isa alaihi salam mun karfafa shi wato da ruhi mai tsarki waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ar-ruhul qudus shine imani da Allah subhanahu ta'ala ba shi waɗansu malamai suka ce a'a ar-ruhul qudus shine jibril domin waɗansu ayoyi suna suna nuna cewa jibril sun kira jibril wato ruhul qudus قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين an gane wannan kenan sai zamanto Allah ya karfafa shi da ruhul qudus shine jibril yana taimaka mishi domin shine yake taimakon ake makama sako yana kawo ma annabawa walau sha Allahu da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya so maktatala alladhina min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su busu yi wato busu yaki ba busu kashe juna ba ko kuma busu yaki juna ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji bayyanani sun zo musu domin abin da ya kamata idan gaskiya ta zo sai a wato bar karyace karyace da sabani a zo a kamata inda Allah ya so da ba za su yi sabani ba an gane wannan wannan yana nuna cewa lokacin da an ka fahimci gaskiya in dai akwai ikhlasi to bin gaskiya za a yi amma da in mutane suna sabani akan jahilci ana iya gane cewa jahilci ne sa suke sabani ko ba haka ba yanzu misali wannan yayi sabani da wannan wannan yayi sabani da wannan ana neman dalili babu to yana yiwa a fahimci cewa to mutane ne tunda babu wani dalili shikenan amma idan gaskiya ta zo aka yi sabani nan ne abin mamaki yake ko ba haka dan bane gaskiya ta riga ta zo kuna gardama da kai da wani wanga ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai Allah ya kawo malami sai aka ce akar maka Allahu imunu fatawa sai ce ai aya ta ce kaza ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza me ya saura kaga abin gaskiya kawai to da kaga ba abin gaskiya ba to akwai son rai son rai ya shigo domin ko ka gane gaskiya in dai kana da abin da kake so ba shine gaskiya ba to shikenan ka bar shi shi yasa Allah ce afara aita man ittakhadha ilaha hawahu kaga wanda ya riki abin bauta sai ubangiji ne shine son rai ne in an ka ja aya in ta dace da yadda yake so sai shi kabbara yace Allahu akbar malamu na jin dadin wa'azi radda an ka sako aya ta kwado kai ne sai ka ja ce kai malamin al'amarin da nashi a bincike shi Allah ya kyauta ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولا تسيري suka yi sabani bayan gaskiya ta zo musu wannan yana nuna cewa akwai zalunci domin ya kamata a bi gaskiya in an gane ita ce gaskiya fa minhum man aman daga cikin su akwai wanda ya bada gaskiya daga cikin mutane wa minhum man kafara akwai wanda ya kafirci saboda son rai yanga kawai shi gaskiya nan bai iya binta saboda talakawa ne suke bin gaskiya saboda mallaman da suke fassara qur'ani ba su gane duniya ba busu wato ba su iya faransai ba ba su iya civilize ba ba su iya angle ba ba su ji abinda shugaban kasar america yake hodi ba ba su ji abinda obama yake hodi ba su ji abinda sarkozy yake hodi ba su da science ba su da physics ba su da shimi don haka ba su iya geography ba ba su iya history ba kenan waɗannan ba su ne ya kamata su gwada mai hanyar da ya kamata a bi ba ina fata fahimci ni shi ganin shi kai addini to idan ya zama to ilimi kowane ilimi waɗanda Allah ya bashi su ne suke gwada ma mutane hanya ina fata an fahimce ni idan ana zancen istuwa sai a nemo wanda sun karanta istuwar su ne za su gwada mutane hanyar istuwar ko ba haka bane in ana bakatun geography mutumin da ya karatun geo shine zai gwada maka hanyar da za a bi in ana batun likitanci wanda ya karatun siyan shi ne zai gwada ma yadda za a yi to dan mi kake cewa su malamai ba su isa su gwada ma hanyar Allah ba kuma ka san su ne sun kasan Qur'ani da hadisi sai ka tambaye kanka a tsarin duniya ma an ka dauka kowa akwai abin da ya karanta to malamai dai an san sun karanta Qur'ani to me yasa ba za ka yarda su gaya ma abin da Allah subhanahu wataala ce ba gaya mana me dalilin ka kai ko Fatiha baka iya ba karshen ta ai an bi ka ko wankan janaba kuma ya za a yi an kawo ma mata shekara 20 kana tare ita baka iya wankan janaba ba alwallahi an sai an bincike ka sai an yi kumya addini baka san komai ba kuma ka ce a'a su waɗannan da Allah ba ilimi ba su isa ba saboda kana ganin su jahilai ne ko kana ganin su talakawa ne ko kana ganin su ba su waye ba ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا دا الله يسو دا بسي واتو ياكي با ولكن الله يفعل ما يريد سيد الله سبحانه وتعالى ينا ايكتا ابن دي كيسو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كورا دكوكي إيماني ba a ce ya ku wato masu kuɗi ba ba a ce ya ku talakawa ba ba a ce ya ku mata ba ba a ce ya ku masu matsakaicin hali ba a'a ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka arzita ku wannan ya nuna cewa a ciyar wannan wajibi ce kowa ya gurgurdon yadda Allah subhanahu wataala ya bashi an gane wannan idan mutum ya taho ya ce wallahi yau ban ci abinci ba ina neman dala arba'in kahi karhin dala arba'in an fi kumin mara zakana ku sai ka bashi an gane wannan aka zo ana neman za a gina masallaci na miliyan arba'in to mai dala goma ya basuwa mai jika biyar ya basuwa mai miliyan goma ya basuwa in ma an samu mai miliyan arba'in sai ya kawo a gina wannan masallacin sauran kuɗin a yawan aikin addini su an fi kumin mara zaƙanakun ku ciyar daga abin da muka baku Allah bai ce ka bada dukiyarka gaba ɗaya ba a'a daga abin da mu ne muka arzita ku kaga razaqnakum yana nuna cewa dukiyar nan ta Allah ce shine yake bada ta ba wai wayonka bane da dubara ka tabbaka wannan dukiya wani in ya tsar da dukiya sai ce a shi dubara sai yana da wayo ne sai ce ka san mu tun zamanin jori muka bi da kuɗi zamanin Buhari mun yi da cewa ana halbin mutane ana kashe mutane muka bi da kuɗi a Najeriya kaga wannan lokacin dole mu samu dukiya wai shi gane hake da kewa sai ta bashi kuɗi to mutum dubu nawa yayi da kewa tare da kai kuma bai kuɗin ba ina fata mun ni wani kuma sai gaji ya ce a'a shi wato dukiya tai saboda yayi yawon duniya naje Kotonu naje Lome naje France naje kaza naje kaza shi yasa ni samu dukiya saboda na wayi to mutun nawa yayi yawon duniya kafin ma a haife ka kuma bai samu wannan dukiyar ba wani kuma sai ce a'a saboda ni na san mutane da dama ne ina da wayo kamar yadda Karuna ya ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi saboda na san minister de l'interior na san minister na kaza na san minister na kaza ni konsaye na na shugaban kasa ina da kaza na san manyan mutane cikin kasar gashi yasa kaga ina samun dukiya akwai wani ya hika sanin waɗannan manyan mutane kuma bai arziki ba razaqanakum Allah ne yake arzita ku anfiqu kuma ku ciyar Allah ne yayi umurni shi yasa malamai idan kuka tashi wajen wa'azi ku gaya musu Allah ya ce kowa ya ciyar kada ka zo ka ce mallamai sun dami mutane da cewa a kawo dukiya a'a Allah ce anfiqu kuma sai an auna wanda ka fi so za a gani in dukiyar ka kun kun dukiyoyin ku kuka fi so za a gani in Allah kun ka fi so za a gani yanzu da an zabura an kace da Allah da dukiyawa mun kai so sai kaji mutum ya ce a'a ya fi son Allah ko ba ka zacewa ba in an kace da Allah da ƴaƴanka wa ka fi so sai mutum ya ce maka ya fi son ubangiji ko ba haka ba ya fi kaunar ubangijinsa in an kace da matanka da kuma Allah subhanahu wataala wa ka fi so kace matanka ko ba haka ake cewa ba to amma in aka zo wajen aikin addini to kaga za a yi matarka in ta ce to yanzu bikin nan da za a yi dole sai an saba ma Allah sai kai hankuri wallahi sai dai a saba ma Allah daga baya a tuba kaga da ita da Allah wa ka fi so ɗanka in ka tashi taimakawa sai ka tuna kai ɗana ho in mizan aje mishi sai ka rishi ya ce to mizan ni ka aje maɗiyanka kullum kai kai ta sadaka kaga sai ka fifita ɗanka akan Allah subhanahu wataala haka dukiyar mu mun nuna cewa dukiyar mu tafi ubangiji domin da mun fi son ba mun fi kaunar Allah da dukiyar mu da mun ciyar da dukiyar mu cikin aikin Allah dukiyar nan kuma ita ce afri na aljanna da ita da za ka sayan aljanna Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ba a samu aljanna haka kyauta kawai domin da za a bar aljanna kowa ya je ya samu ba tare da an yi wani aiki ba an sanya dukiya to kidan kowa ya tantance aljanna sannan kuma da aljanna ba mataki mataki bane da mai kuɗi da talaka duk sai azumunto mataki guda amma wani ya ciyar da dukiya ya tai a cikin aikin addini wani kuma ya dan bada dan abin da ya ga dama kenan ko har wajen Allah subhanahu wataala ba za su zumunto guda ba don haka dole na a sanya dukiya domin babu wani aiki yanzu wanda zai tashi a duniya nan babu zancen dukiya babu shi ba yadda za a yi in masallaci za a ginawa sai an yi zancen dukiya in wa'azi za a yi sai an yi zancen dukiya sanarwa ta wajen wa'azi sai an yi zancen dukiya in za a gina makaranta sai an yi zancen dukiya in za a iftaru sa'im a ba masu waɗanda suka yi a- abin nan azumi su yi buɗin baki su yi buɗe baki sai an sanya dukiya duk abin da za a yi yanzu zancen dukiya ne ake yi in kana kwance gidan likita baka da lafiya sai a yi maka ordonance in babu kuɗi likita shi bai yi maka magani a cikin tsarin shi bai ɗauka kuɗi ne ya sa yi maka magani mu sai dai ka mutu sai dai ka zabura in kana da ɗan sauran lafiya ka yi masallaci da liman ya sallame ka zabura in kana iyawa da ƙarfi ka daga murya in baka iya ka yi ƙasa ƙasa jama'a ban da halin da za a taimaka min kuma na yi kusan kas- gangarawa lahira jama'a musulmi Allah ce a taimaka mai dala biyar mai dala goma a samu a taimaka maka anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini yazo la bai'un fihi babu saye da sayarwa ita ce ranar tashin alkiyama wannan yini kafin yazo kenan kafin wannan yini yazo kuma kafin ka mutu an gane wannan domin da lokacin mutuwar ka yazo kuma magana ta kare abin da yasa Allah ya ce wancan yini saboda wancan yini yinin yinin sakamako na amma cikin suratul munafiqun sai Allah subhanahu wataala ce kahin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku nan mutuwa ana nuna maka cewa daga wannan lokaci babu da maka yi kyauta babu da maka yi sadaka babu da maka yi waqafi babu da maka yi wasiya an gane ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika minal khasirin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al maut ku ciyar da abin da muka arzita ku kafin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku idan mutuwa ta zo babu zancen sadaka shi yasa mutumin da bai yi ma Allah aiki ba da dukiya sai sai mala'ikin mutuwa zai ce da Allah a bani dama a bani dama in yi ma wani wasiya a bani dama in yi sadaka yau shafa kai da kake nan ka tsaka ci abinka kana da dama an baka shekara lokaci mai tsawo ka yi kakiya kana son ka yi sadaka babu dama min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai ce ya rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib Allah ka dan kara mini ko da minti biyar na in dan bada sako in Allah dan kara mini fa asaddaqa wa akun minas salihin kuma ya ayyuhal ladina amanu da su aya ta fara suna ake tsoratarwa masu imani kaka ce wannan ana zancen kafirai ne da haka min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yani- yini yazo la bai'un fihi babu saye da sayarwa a cikin wannan yini ita ce ranar tashin alkiyama wala qullatun sannan kuma babu abutaka wala shafa'atun babu ceto da wannan aya ce mu'tazila suke kafa hujja cewa babu ceto ranar tashin alkiyama tunda an ce la bai'un fihi babu saye da sayarwa wala qullatun babu abokantaka wala shafa'atun babu ceto hakan ga alqur'aniyun wanda suke kiran su alqur'aniyun wanda su yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai su ce la bai'un fihi babu saye da sayarwa ran tashi alkiyama haka Allah ce ko akwai saye da sayarwa wala qullatun babu abokantaka domin in kaga abokinka gudun shi kake yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni mutane ba su tambaye juna fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala tasaluna kaga babu bautaka sai ce to wala shafa'a babu ceto ya anka ceto yazo kenan in ka ce akwai ceto akwai saye da sayarwa ranar tashin alkiyama sannan akwai abotaka sannan a samu ceto in ko ba a samu waɗannan guda biyu ba to duka la annafiya ce da jinsi ta kore duka waɗannan an gane wannan to kaga idan baka yi baka san alqur'ani ba baka yi dogon bincike ba ko kana da karatu sai kaga mutum guda dama an koya mai shubha sai zai tashi da kai lokaci guda shi ma zama guda a'a da Allah ce la bai'un fihi babu saye da sayarwa ranar tashin alkiyama irin wannan saye da sayarwa namu irin shi ne a babu ranar tashin alkiyama babu kasuwa ko ba karan bane babu kaza babu kaza amma a hakika ni akwai saye da sayarwa ranar tashin alkiyama me dalilin akwai saye da sayarwa ranar tashin alkiyama inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kaga da ce fastabshiru ku yi daɗi ku yi bushara da saye da sayarwa da kun kai a wani lokaci ne wannan cinikin zai tabbata sanar tashin alkiyama wala kullatun babu abokantaka a'a ba wai ana nufin dukkan abokantaka babu ba dukkan abokantaka wanda yake ba an gina ta bane akan imani babu ta shine ce wala kullatun domin Allah ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina kaga al-akhillau abokanan juna masu soyayya an gane ni ba'dhum li ba'din sashin su maki ne ga sashe illa al-muttaqin sai masu jin tsoron Allah subhanahu wataala kiran su Allah ya tabbata musu da abokantaka an gane wannan sannan sai ka yi hankali alkhulla wanda shi da ake cima musallasul lugawi akwai alkhullatu sannan akwai alkhillatu sannan akwai alkhallatu an gane wannan in an ce alkhilla la bai'un fihi wala khillatun wala khullatun abokantaka in an ce alkhalla ana nufin koko wanda ake sha an gane in an ce alkhilla yana iya ɗaukar ɗabi'a an gane wannan ɗabi'o'i shine khilla an fahimce ni khila shi kuma wato alkhulla yana nufin abokantaka kenan in ka zo littafin da bai da wasali to kai hankali idan ka littafi bai da wasali sai ka kalli kalmar nan ka je ka dawo ka dibi siyaki ta yau ana nuhin koko ta yau ana yin abokantaka sannan ka sabin da zaka fassarawa dan littafin da bai da wasali akwai matsala gare shi wallahi ga wanda bai yi dogon karatu ba wala shafa'atun babu ceto ceto irin wanda mutane suke sa tsammani sai irin wanda Allah subhanahu wataala ya so ayoyin da sun ka kore ceto da wanda sun ka tabbatar da ceto Allah ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna sannan yace man zalladi ya shafa indahu illa bi iznihi an gane wannan don haka akwai cito ranar tashin alkiyama min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun haqiqa kafirai sune azzalumai nan kalma ta adh-dhulm ta zo muradifa lil kufri saboda tana nuna wani lokaci wato ana cewa adh-dhulm ana nuhin kafirci ko shirka wani lokaci ana cewa adh-dhulm ana nuhin kaba'ira idan mutum ya sabi kan shi yayi zalunci idan kuma mutum ya yi shirka ya yi zalunci idan mutum ya kafeta kuma ya yi zalunci amma ce yaƙi shi ne zai bambanta abin da ake so a ce a cikin aya nan da an ka ce wal kafiru na kafirai humu zalimun su ne azzalumai hakikanin azzalumai sai Allah ce Allahu la ilaha
Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله سبحانه وتعالى wannan suna ne al'alam wanda la ya shtariku fihi ma a gairihi yan an ce Allah kowa ya san sunan Allah ne ba yadda za a yi ka samu wani mutum wanda da sunan Allah duk duniya in kana so ka kewaya ka je akwai mai sunan Allah shi yasa ya bude da shi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda za a bauta ma ana iya a samu abubuwan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba amma ba su cancanci bauta ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane wannan babu wanda ya cancanci a bauta mai a cikin sammai da ƙasai kuma a ko'ina in ba shi ba sai Allah ce alhayyul qayyum alhayyu shine an rayayye mai dawwamamman rayuwa alqayyum wanda yake tsaye da kanshi kuma shi yake tsaye da tafiyar da al'amuran kowa da kowa in an ce alhayyu shine rayuwa wato rayuwa kuma ita ce sifa wadda ta shahi dukkan sifofin da sun ka shahi na zati domin da rayuwa ake ji da rayuwa ake gani ko ba haka ba sannan da rayuwa ake muci duk abin da za a yi sai da rayuwa to in an ce Allah yana ji inna Allah sami'un basir Allah yana gani to dukkan su wannan sifa ta alhayyu ita ce za ta tattaro su domin wanda bai da rayuwa yana ji idan mutum ya mutu yana ji idan mutum ya mutu yana gani ka gani idan mutum ya mutu bai ma mallaki kanshi ba bai san inda yake ba to alhayyu rayuwar nan tashi ita sa ya zama to dukkan sifa ta zati ce ta ji ko sifa ta gani da ake faɗa zuwa ga ubangiji za ta koma zuwa gare ta alqayyum wanda a tsaye da kanshi kuma wanda a tsaye da al'amuran ubangiji ne wannan tana nuna cewa dukkan ayyukan da Allah subhanahu wata'ala zai aikatawa suna cikin waɗannan duk abu na aiki an ce Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza saboda shi a tsaye da al'amari ne kuma shi a tsaye da al'amarin kowa duk wani abu wanda za a yi sai da izinin Allah subhanahu wata'ala la tataharraku dharratun illa bi iznihi babu wani abu wanda zai motsawa ba tare da yarda ubangiji ba duk abin da kuka gani a duniya shi yasa idan wannan imani ya kama ka ba za ka taba jin tsoron wani mahaluki ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba amma in ya zamanto kana jin tsoron wani zai yi min kaza wani zai yi min kaza ba zan iya kaza ba kan manta da Allah subhanahu wata'ala sai ka lalace shi yasa manyan mutanen mu dukkan su suna cikin hadari wani ya dogara ga malaman tsibbu wani ya dogara ga malaman duba ko dan ana ce musu malaman duba duk mutumin da yake duba musulmi ne balle ma ha ce mishi malami ya do gara ga bokaye saboda yana ganin cewa wani zai kaza wani zai kaza kullun ana sashi yana kama mutane yana kashe mutane an fahimci wannan sai ya zama to yana jin tsoro in kana mallami kana jin tsoro in ka duba ka duba zaka fassara aya kaga akwai matsala sai ka ce to bari a dan yi kwana kwana saboda muna jin tsoron gwamnati ta aiko muna ajan sekare tunda duk inda aka wa'azi babba duk inda za a yi wani babban taro sai ka isi gwamnati ta aika ajan sekare ya ya sauraro ta menene aka ce to kai ko in kana tsoron ajan sekare ba za ka faɗa abin da Allah ya ce ba ina ba ta amince ni zan ta ajan sekare ya je duk inda zai yawo ba yadda za a yi a kahin wannan gwamnatin ta zo ana wa'azi kenan kuma gwamnatin dan zan ta zo ba shi yasa ka ji tsoro ba ka daina yin wa'azi mun gane wannan da kyau a'a zuwa suka yi lokaci ne gare su ta yi tana da shekara biyar tana da shekara goma in ta tafi wa'azi za a yi kahin gwamnatin ta zo ta ana wa'azi tana nan ana yin wa'azi sannan in lokacin ta ya kare kuma za a ci gaba da wa'azi don babu wanda ya tashi wa'azi a duniya Allah bai wannan mahaluki ba mun gane wannan da kyau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm la ta'khudhuhu sinatun an gaje bai kama Allah subhanahu wata'ala wala nawmun balle bacci ayi hankali wadansu suka ji an ce la ta'khudhuhu sanatun in an ce sana da fata ana nuhin shekara an fahimce ni in an ce sinatun ana nuhin an gaje shi yasa in ana koya ma ayatul kursiyu saboda ka nemi tsari kaka zo ka ce la ta khudhu sanatan wala nau domin in ma baka iya karatun ba mai yiwa abin da kake nema na tsari ba za ka same shi ba an gane wannan in an ce sinatun shine wato an gaje wala naumun balle kwana me ake ce ma an gaje da zabarwanci da cizo gusun guyan shi ko bacci shi a girbi ko ko kani wane ne a kalifin su girbi ko to madalla akwai bambanci tsakankanin su shi kusungu wato shi ne kamar an gaje wanda yana kama mutum to shi asinatun naumun kuma shi ne kwana shi an gaje idan ya kama ka wani lokaci kana iya kai sangadi ka gane kana nan an gane wannan kana zaune sai an gaje na dan sata ka mai yiwa kwa ya zaman to kwana mai yiwa kuma zai zaman to kwana ba kana zaune na an gaje na taba ka sai abu ga waya ce ga wata harka ta samu sai kwana ya bace sai a zabura ko ba haka ba mutum yana an gaji sai abu goma ya ce kai harka hauta ta wani za a yi harka ta jika bisa ce dan Allah sai ga ya zabura kwana ya bace amma in ana kwana to babu wannan magana dole an tafi sai dai in an buga a buga so ɗaya so biyu ma ta yi wayan ma ba zai biya ba da haka gangadi ma ba zai taba kama Allah subhanahu wataala ba balle kwana domin Allah shi an rike da komai da gangadi zai kama Allah da komai da komai zai lalace gashin kan muwa an rike da shi Allah to da kwana zai kama Allah ya za a yi shi kenan sai ka mutu tun da gashin sun saku Allah shi an rike an rike da sammai da kasai domin kasa wadda wadda muke bisa gare ta menene an rike da ita can kasan kasan ta wa an rike da ita Allah subhanahu wataala to in kwana ya dauke shi ya za a yi shi yasa la ta'khudhu sinatun wala nawm an gane wannan gangadi bai taba kama Allah ba kuma ba zai kama Allah ba wala naumun balle ma har Allah shi bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da a cikin sammai da kasai mallaka Allah subhanahu wataala ne shi yasa ya kaddama lahu saboda yufidul ikhtisas wa yufidul istihqaq yana iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lahu amma dan ya nuna yake banta ya kawo lahu ma fi samawati wa fil ard duk abin da a cikin sammai da kasai na Allah na ko menene da wanda ka gani da wanda baka taba gani ba da wanda ka taba jin labari da wanda baka taba jin labari ba duk na Allah ne komi ka gani na Allah ne shi yasa karshe kuma duka za a koma ga Allah Allah shi zai gadon kasa da wanda abisa gare ta inna nahnu narisu al-ardha wa man alaiha wa ilayna yurja'una in ko baka yarda ba komi na Allah ne to kana ganin Allah yana bayyana ayoyin shi ga al'amura sai kaga wanda ba aso shi Allah zai sawa gaba ko an ki ko an so sai ya shiga da wannan gabatancin ba na Allah bane da wallahi bai shiga ko ba kana bane zaka ga wani bai da karfi amma yana da kuɗi yan dako suna nan da karfi da mutsa suna nan gare su amma ba su yi arziki ba kai iske wani alhaji ma dan dako guda na ya doka shi yawon yayin daga ci gaba daya ko ba kana bane amma alhaji na da miliyon ɗari shi ko dan dako sai ya yi dako na yini guda sana a bashi jika biyar ko ba kana bane don saboda abin ga Allah subhanahu wataala yake lahu ma fis samawati wa fil ardh man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wani na isa ya ceto a wajen Allah a gaban Allah in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba sai da izinin Allah wannan yake nuna cewa ashe Allah zai yi izini ya ba da izini a yi ceto ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya yarda a yi musu ceto da haka a tashi tsaye a yi sallah a yi azumi a yi zakka sannan kuma a cece ka ranar tashi alkiyama mala'iku za su yi ceto alqur'ani zai yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa da salihan bai za su yi ceto an gane wannan shi yasa wai su mu'tazila da sauran khawarij suna cewa a to in an ce za a yi ceto bayan mutum ya yi imani da Allah ya mutu akan musulunci to kuma ceton mi za a yi mai sai a tambaye shi shin aikin da muke yi ya isa ya bamu aljanna shi ne abin tambaya yanzu sallar da muke yi irin wagga sallah kowa ya zo ya buga sallah sai ta minti biyar an riga an kare aikin da muke yi na lada inda Allah ba yana da hakuri ba zai karba wani na yi aikin da ma za a karba balle ma har ka janna wani aiki na kai in ka dubi kanka da sabon da kake aikatawa da zulmin da kake aikatawa wanne ne yafi yawa Allah ya yi muna alkawari idan ka aikata aikin alkhairi guda za a lullunka maka linkin ba linkin amma duk da haka nan a dubi zunubinka dubi abin da kake aikatawa na alkhairi ina ne kai aikin da zaka ce ma Allah kai ka kai ka shiga cikin aljanna da aikin ka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ni aiki na bai isa ya sanya ni aljanna ba ko ba haka nan bane sai dai Allah subhanahu wataala ya ji kaina da rahama shi to wannan shi ne abin da ake bukata amma sai suna ganin a ai ceto ba za a yi ceto ba wanda ya imani dama shi na da imani aikin shi zai sa shi aljanna aikin mutum ba zai sa shi aljanna ba man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaban su sannan Allah ya san abin da yake bayan su ilimin Allah subhanahu wata'ala shamilun li kulli shay ilimin Allah ya shahi komai da komai Allah ya san abin da aka yi wanda ya riga ya wuce sannan Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ake na ana aikatawa yanzu sannan Allah subhanahu wata'ala ya san abin da za a yi gaba sannan kuma Allah ya san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba sannan Allah ya san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ko da ya kasance kuma Allah ya san wanda zai iya kasancewa an gane wannan da kyau duk inda an ka kewayo Allah ya san abin da ya riga ya wuce sannan kuma ya san abin da ake nan ana yi yanzu abin da turawa suke ce ma for exam ya san fati sannan ya san future shine abin da wato zai zo baya sannan kuma ya san abin da bai yiwuwa shine impossible abin da ba zai taba yiwuwa ba sannan impossible kin ma da zai yiwu da Allah ya san wanda zai kasancewa ina fata an fahimce يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء باسو إيه كي ويوا من علمه دقسن الله علمه ضمير هنا كوما دقسن الله كوكو سسن شي الله دكنشي متعني بزا سسن الله با إلا بما شاء سيد يسو domin ba mu san Allah ba sai da Allah aiko muna manzanni Allah aiko muna manzanni suka yi muna bayanin sifofin Allah subhanahu wataala mun ka san Allah da an bar mu kara zube da ba za mu san ubangiji ba ko kuma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi mutane ba za su san wani abu daga cikin ilimin Allah duk wanda ka gani da ilimi a duniya Allah ne ya bashi ba za ka ko iya sanin wani abu ba illa bi ma sha sai Allah ya so an gane wannan duk abin da kaga ka samu wannan zai koya maka kada kai takabburi dan Allah ya baka wani abu na ilimi ka zo kana girman kai kamar yadda turawa yanzu da suka samu duniya sai suna girman kai suna ganin wayon su ne yake ba su wannan ilimi da suke yi suna iya yin kamera ba mu iya yin kamera suna iya kera mota ba mu iya kera mota suna iya jirgin sama ba mu iya kera jirgin sama sai suna cakayi bakin mutum babu abin da ya iya illa dai abin da yake so ya cika ciki dai kuma ya aure ma mace ciki ba kin abin da bakin mutum ya ke sai suna ganin dubara suke da wayo su ko kuma mutum Allah ya bashi ilimi na addini yana ganin mutane suna kasa gare shi rinka musu wulakanci a'a Allah ne ya niya baka illa bi masha'a da Allah bai so ba ba za ka samu wannan ilimin ba wannan sai ya koya maka cewa in kana da ilimi ka rinka tawazu'i ka rinka yin kasa kasa da kanka Allah ne ya zabe ka shi yasa annabawa ba ku gani suna girman kai domin su sun san wanda ya halicce su kuma wato sun gane cewa komai ana mai da shi ne zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala duk ni'imar da Allah ya ce alhamdulillah wani Allah ya baka kuɗi ka ce wallahi haka nan amma Allah ne ya so ya bani wani Allah ya maka baiwa ta ilimi kace gaskiya ne amma wannan ubangiji ne niyya ya bani ina gode mishi wala yuhitu da bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyu na Allah ya yalwaci sammai da kasai malamai sun yi sabani shin kursiyu shine al'arshin ubangiji wanda suka ce ai da kursiyu da al'arshi duka ɗaya ne amma hakika hadisi ya tabbata akwai bambanci tsakankanin su shi kursiyu daban sannan al'arshi daban shi kuma kursiyu bai kai girman al'arshi ba to shi ko kursiyun nan ya yalwaci sammai da kasai sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya kursiyun ubangiji ya fi su girma to ina ga al'arshi to balle shi girman Allah wanda ba za a yi sifanta shi da komai ba an gane wannan wasi a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma kiyaye sammai da kasai da abin da shahi dukkan halittu da abin da ke cikin su wala yauduhu bai gajiyantar da Allah bai ma Allah subhanahu wataala nauyi an gane duk kula da su bai musulmi shi ko duk duniya kowa kula da al'amari shi na mishi wahala rayuwarka kanka baka iya kula da ita irin yadda kamata in kana tukin mota an kai ma telefon sai ka rikici ko ba haka ba kana tukin mota baka da labari ka dauki telefon sai ka ji ka buge wani sai an yi kwasta saboda kula zai yi maka nauyi kana da mata ɗai ka ƙaro guda ka aihi ɗiya biyu uku suka ja ce ga an cewa ne gida ya mai nauyi bai iya kula da gida ne ko ba haka ba haka kana mulkin ƙasa ba ka iyawa shi yasa an kawo prefe prefe an kawo minister minister an kawo hakimi an kawo sarki saboda su taimaka maka domin kai kaɗai in an ce a barka da mulkin ƙasa ba za ka iyawa ba in kana shugaban kwamfani dole sai an yi shaf da ta majar a yi komandan a yi wane ne a yi wane ne a rarraba saboda mutum guda bai isa ya kula da mutane ba amma duk abin da a cikin sammai da kasai Allah subhanahu wataala shi ke kula da shi kuma bai yi ma Allah subhanahu wataala nauyi ba ko da yaushe Allah subhanahu wataala yana kula da shi don saboda wannan ba wani abu ne ga Allah subhanahu wataala wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim kuma shine al-aliyyu madaukaki duk abin da yake da alaka da daukaka to Allah subhanahu wataala shine adda daukaka mutlaka wanda ba ta da iyaka al-azim Allah subhanahu wataala shine an mai girma babu wani mai girma wanda ka girma Allah subhanahu wataala la ikraha fi din la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين باب تيلست سوى الدين معنى الدين بسفنتو da siffar da sai an tilastar da mutane ba su yi addini an gane ne a ɗabi'a ta addinin musulunci bai da wata sifa wadda za ta sa sai an tilastar da mutane wato su yi addinin musulunci domin addini ne wanda ya zo ce a bauta ma Allah sannan addini ne wanda dokokin shi bisa ga sauki suke addini ne bai da wani abu wanda an ka azama rayuwa wanda ya fi karfin da za a cewa dole sai an aikata shi yasa ga mu nan muna yin sallar mu eh an ka tambaye ka ne tilastar da kace ka shiga musulunci babu an fahimce ni la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy haqiqa shari'a ta bayyana daga bata kowa ya san abin da ba addinin musulunci ba shirme ne duk wanda yake bauta ba icce da wanda yake bauta ba saniya dan kasar India da wanda yake bauta ba kaza da dukkan sun san shirme suke yi domin in an tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah in sun san cewa ko Allah ya halicce su to dan me suke sanya wasita tsakaninsu da Allah subhanahu wataala shi yasa kake ganin wallahi mutum ko bai yarda da alkur'ani ba da yawa daga cikin kafirai suna cewa sun yarda da cewa alkur'ani ba maganar mutum bace wasu daga cikin su sun musulunta waɗansu daga cikin su kuma ba su musulunta ba har gobe ka tai in kana sauraren kafafen yada labarai na saru sai kaji suna cewa alkur'ani gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne manya manya daga cikin su domin in ka dibi alkur'ani ka dibi tsarin shi ka dibi irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara alkur'ani ka san ba maganar mutum bace sannan alkur'ani irin tahaddin da shi kai ma duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ko ba haka ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 yanzu shekara 1400 an bude kofa an ce duk wanda zai kawo irin alkur'ani ya kawo duk da yake turawa sun fi mu karfin ilimi na zamani amma da technology kinsu da mi da mi da mi da mi da mi da mi sun kasa yi wa alkur'ani duk constitution kin da an ka aza sai kaji an ce an yi mata gyara babu wata constitution a duniya da ba a yi ma gyara in ta Amerika ta ka sai ka bincika sai ka ji an ce an ƙara kaza a rage kaza ba wuce kwana biyar ba an ka gyara constitution ta Amerika an ka halatta babban kotu ta Amerika ta halatta namiji ya aure namiji mace ta aure mace ko ba haka ba sai aka samu wasu tambadaddin tsohi na kasar Amerika gudana da shekara 86 gudana da 82 sai suka daura aure sai aka je kotu ku diba cikin internet yana kwanakin nan in ka diba cikin internet kana gani tsohi na Amurka wani na da shekara 86 wani na shekara 82 suka daura mu junansu a wuri an ka zo an kai taro ana kuwa kaga constitution kenan ta turawa duk constitution ta duniya in ka diba sai ka iske ta da cikas kuma sai ka iske ana gyara ta amma don Allah in akwai wanda zai yin kadagi shi zo ya ce a canza alqur'ani duk abin ka wallahi baka zuwa ka ce a canza alqur'ani wannan dai ya kamata ya sa mutane su dawo ma alqur'ani domin shine ba a iya canza shi amma duk wata constitution da an kawo sai ka iske tana da gyara duk constitution ta duniya sai ka iske ta da son rai waɗanda za su yinta sai sun yi enterekin sun gyara enterekin su babu wata constitution wadda adda adalci daga sai addinin musulunci alqur'ani ne kuma ba na malamai bane a'a na Allah ne لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي التي فمن يكفر بالطاغوت دون يكافر كما الطاغوت سنك كل ما يعبد من دون الله وهو راض دون أكي بوتا ما وند با الله با وهو راض كما يا يردا شيء كما الطاغوت wanda an ka bauta ma wanda ba Allah ba in bai yarda ba wa tsagutu bane annabi Isa an bauta mai amma bai yarda da bautar da an ka mishi ba ranar tashin alkiyama zai barra da waɗanda sun ka bauta mishi an gane ni wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم kaga bai yarda ba an bauta mishi amma bai yarda ba mala'iku an bauta musu amma ba su yarda ba Allah ce wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin aktsaruhum bihim mu'minun duk wanda an ka bauta ma hatta da gumaka da aka bauta ma za su za su barra da waɗanda sun ka bauta musu ranar tashin alkiyama an gane ni to don haka kafin a ce mutum ɗagutu sai an ce wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba kuma ya yarda da mutum da an kami shi amma in bai yarda da ita ba kuma bai san ana yi ba to shi kenan wannan ba ɗagutu bane faman yakfur bi tagut wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa haqiqa yayi riko da igiya wadda take mai karfi ita ce kalimatu la ilaha illallah lam fisama laha wadda ba za ta taba katsewa ba ita ce alaka bainal abdi wa rabbih duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi riko da igiya igiya mai karfi malamai suka ce wannan faman yakfur bi taguti wa in billah wato kalimar shahara ce an ka tabbata su faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma tagutu dukkan abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba kenan la ilaha kenan wa yu'min billahi ya imani da Allah illa Allah ka kalmar shahada ce to tunda ta haɗu sai Allah ce fa qad istamsaka bil urwatil wuthqa yayi riko hakika da igiyar ta mai karfi lam fisama laha wadda wato ba za ta tsinkewa ba ko ta katse wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga abin da dukkan kowa yake faɗa alimun kuma Allah masani na ya san kowa ya san niyya kowa wanda adadiya mai kyau Allah ya san shi wanda bai da niyya kyakkyawa kuma Allah subhanahu wataala ya san shi to ina ganin ya kamata mu dakanta abinda mun ka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana eh wani dan uwa ya turo wata tambaya cewa yana so a yi mai bayani shin mace wadda take shayarwa an yi zancen idda amma bai ji an kawo mace da take shayarwa ba menene iddata matar da duk take yin jini za a maida ta cikin matan da suke yin jini ko da tana shayarwa shine abin da mun kai bayani mace da take shayarwa misali mace ta wato mijin miji ya mutu bayan mutuwa sai mata ta haihu in kafin wato wato bayan ya mutu sannan ta haihu to ta haifi daga cikin idda amma in ya mutu sannan ta haihu to yanzu shikenan za a dakanta idan jinin haihuwa yayyanke da gare ta sai a bata dama ta yi jini guda uku kenan in ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta yi jini uku shi kenan ta haita daga cikin idda kenan za a mayar da ita daga cikin waɗanda suke ganin mi suke ganin jini an gane wannan da kyau wannan shi ne abin da ya kamata don haka waɗansu ba su ganewa sai suna sanya hukumce ku cikin juna misali in mijinta ya mutu ta haihu shi kenan halas magana ta kari amma in shayarwa take yi da jini za a koma mata aiki in ta ga jinin haila ɗaya biyu uku magana ta riga ta kari wannan shi ne abin da za a aiki da shi to ina ganin wannan tambaya ita kadai zan bada amsa Allah ranmu sai kai muna addu'a sai zuwa gobe Allah kai muna sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahmata wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Majid Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allahumma sahhil umurana ya rabbal alamin اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلقنا أبواب أبواب شرك يا رب العالمين اللهم فصل وسلم وعنئم وبارك على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه سبحان ربك رب العزة أما والسلام الحمد لله رب العالمين